أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sai a tufatul waddiya ina ne muka tsaya ne badal ko to mun ji akwai attawabe guda nawa kenan guda hudu akwai taukidi akwai na'at akwai atfu sai kuma mene akwai badal to yanzu za mu tashi a badal mun ji taukidi ya kasu kashi biyu akwai taukidi lafzi akwai kuma taukidi ma'anawi taukidi ma'anawi waɗansu lafuzza ne za ka maimaita su kamar kullu da ajma'u da nafsu da ainu da makamancin wannan taukidi lafzi kuma za ka maimaita lafazi ne wa kararin lafzi ka habisi habisi lala ijilis ijilis idhab idhab duk wannan taukidi ne lafzi to sai kuma badal badal shine substitution musanya kamar a hausa mu ce kai je ka kira min babuga a mamuda an yi sunan shi mamuda ne mahmud sai kuma ka faɗo babuga wanda ake ce mai ake ake ce mishi to saboda ka ladabtar da yaran nan sai ka ce sai kai sauri ka canja shi ka ce mahmud to ka gani ka musanya mene ka musu babuga da mene mahmud kun gani to idan ka yi badali akwai rukunin farko shine badal din musanya aikin akwai kuma na biyu mubdalu akwai mubdalu minhu mubdal shine mene shine abinda ka canja din mubdal minhu abinda ka canja daga gare shi so kaga idan ka ce ya ku je ku kira min babuga mahmud kaga aikin da kai shine badal ko to ina mubdal anan ka canja menene babuga ya zama mubdal mubdal minhu kuma fa kaga sai zama mahmud to badal din shi ma ya karkasu kashe hudu shine malai ci gaba da cewa ibdal ibdaluna mutabiqun aw mashtamal aw ba'du aw ba'in wal awla bibal bibal kazurhu zaidan nurum aliyan yumnahu qablahu kaffahu ruju amran ibna amran ibna to akwai nau'in badal da ake ce mishi badalun mutabiqun badalun mutabiq shi badal mutabik shine lil badal mutabik minhu al musawi fil ma'ana kun gani da kace ki je ka kira min babuga mahmud ai kaga ai duka daidai da da suke waɗannan lafazan wa ake nufanta duka mutum da ta zan badal mutabik badal mutabik shine ce ibdalu na mutabiqun kaga ibdali da muke yi ko ka ce ibdal a matsayin masdar ko abdal a matsayin jam'i duk ɗaya ne ibdaluna ko abdaluna mutabiqun akwai nau'in badal da ake ce mishi badal mutabiq kar kuma ta badal shine musanya ko ada ka ne ma ake cewa mudul badal yawwa za a musanya alhamza sai a kawo mene alif mudul badal kenan aw mashtamal ko kuma badal ishtimal بدل اشتمال شي بدل اشتمال وهو ما يدل على معنى في مطبوعه shine duk wani lafazin da yake nuni ga ma'ana wajen abin da yake bin wannan au yastalzimu ma'ana fi matbu'ihi ko kuma yake wanda yake lazimtar da ma'ana ga abin da sunan da yake bi na cinye biredi rabinsa Na'am? E na cinye kazan kanta. mun banci wannan ko shine badal ijtimal ka kawo wani lafazi ne sai ka wanda yake nuna abu baki ɗayansa sai kuma sai ka canza sai ka kawo wani sashi na shi a sai ka kawo wani abu da yake lazimtan wannan abu yake lazimtan wannan abu yake lazimtan wannan abu au ba'ad akwai badul ba'adin min kullin shine misali idan ka ce ku je ku kira mamuda a ku je ku kira babuga mamuda kun ga anan ka musanya wani abu ne da wani abu ko to amma me yake lazimtan wani abu ladabi ai domin idan ka ce ku je ku kira mamuda a babuga ai babu ladabi a wannan gurin amma da ka kawo mahmud ainihin sunansa to kaga nan kayi ladabi a nan gurin ka koya musu ladabi a nan gurin to kaga kayi badal na mu kenan badali na a ba'd min kull a badal ijtimal e ta kula da na cinye biredi rabinsa ka canja wani lafazi da ka kawo wanda yake nuna gamamman abu sai ka canja wani bangare na shi shine badalu ba'd min kullin badal ba'd min kullin shine badal ba'd au ba'in ko kuma badal mubayin watan badal mubayin wannan shine nau'i na hudu eh eh abinda ya sa saboda za mu komo nahul wadi din nan shi ya sa sai mu yi shi a nan dalla-dalla eh na'am wal'ula shi na farko bibal ana yin shi ne da bal nadi zainab a nadi duduwa bal zainabu wani wani ne na farko wani ne badali na farko da ya kamuna hmm? wal'ula ne ko wal'aula to to to to ban karanta shi da kyau ba kenan wal'aula mafi cancanta shi badal mubayin ana yin shi ne bibal da bal watan badal wannan badal mubayin da ya kama na nau'i biyu ne akwai badul ittirab badalu ittirab kaman bal fa'alahu kabiruhum hadha akwai kuma badal galat badal galat mun fahimci wannan ko to shi badal mubayin ana yin shi ne da bal nadi muhammad bal ibrahim ka zurhu zaidan rum aliyan yumnahu kamar ka ce zurhu ka ziyarce shi zaidan shi zaidin kaga ka musanya mene lamirin nan na hu da mene da zaid rum ali na'am rum aliyan yumnahu ka nufanci aliyu yumnahu damansa kaga ba ana son ka nufanci aliyu bane kai tsaye a ka je bangaren damansa ake so kaga an musanya wani sashi daga lafazin daga shi mai suna aliyu gabaki da a yumnahu qablahu kaffahu urju kaffahu na'am na'am akhbirhu shukran shukran shukran qabilhu kaffahu kaga badal nan qabilhu ka sambance shi ya za a yi ka sumbace shi gaba gida a kafa huwa ke nufi ka gaba dalil min mene ba'ad min kullin kenan urju amran ka nufanci amuru ibnahu ɗansa ka gaba dalil ishtimal kenan wato ya kama mana misalan badalin ne duka a nan baitin mun fance shi ko to za mu ƙarike al'atafa ɗin nan kawai da sauri ba insha Allah atafu shine goyawa goyawa a goya kalma a jikin kalma shine al'atafu conjunction atful bayani tabi'un fil ashri khalafa abdalan ka baitul bakri bishrin wa ya akhi aliyan wan nasak bil wawi wal fa'i thumma aw imma sabaq عليه إما وبلاكن وبأم ولا وحتى غاية وبل وثم وثم إذا أكت أطفو أطفو نوعيننا توابي شكما أطفو شيني كغوي وانا أبو جكين وانا أبو تو أطفو دن أكوي أطفو بيان kamar ka ce ja'a abdullahi sai ka ce ibn umar kaga kawo sunaye guda biyu ka kawo ɗaya jikin ɗaya waye abdullahi ibn umar waye ibn umar abdullahi ne a tafi bayan kenan wata misali ba to shi a tafi bayan tabi'un fil ashi yana bin matbu'ihi ne wajen abubuwa guda goma abubuwan nan guda goma su ne kaman haka sharaɗi ne ta bada abin nan atufu ya bi ma'atub nasa wajen rafa'ansa kala abdurrahmanu ai kala abdul abdu abdu dalin ba ta zo da rafa'a ba kala abdul abdullahi sai ka ce ibnu kaga yanzu abdu mubdal ne atafu ma'tufun alaihi ne ko ibnu to dalit ne yazo da rafa to ibnu shi ma sai zo da rafa wa nas ra'aitu abda abdullahi ibna umar shi ma sai zo da nasaba sallamtu ala abdi ko kuma tafakkartu fi tafakkartu an abdullahi ibn umar wannan abubuwa guda uku kenan wa ta'rif idan na farko ya zo ma'arifa na biyu ma dole ya zama ma'arifa atab din ma'atuf alayhi da ma'atuf da ma'atuf dole su zo da ma'arifa wa tankiri kuma su zo na kira duka za su iya zuwa na kira duka wal ifrad za kuma su iya zuwa duka musu mufradai ne wato idan abin da aka goyan a kansa ya zama na kira ne to abin da aka goya shi din ya zama na kira wal ifrad in ya zunto abin da goya kansa mufrad ne to abin da goya zama mufrad wa tathniya shi ma in ya zama biyu wannan shi ma zama musanna wal jam'i wannan ya zama jam'i wannan ya zama jam'i wa tadhkir in wannan muzakkar ne wannan ma muzakkar kaga shi ba zai yi kace ra'aitu abdullahi ibnata umar ba saboda ibnata ai muannath ne ko kaga abdullahi kuma muzakkar ne ai to ba zai yi haka ba wata'anis da kuma ta'anis shine manufa da maganan malan atful bayani tabi'un fil ashri khalafa abdalan to anan ne aka samu shi badal ya saba ma a shi atfu bayan ya saba ma badal ka baitul bakari kaman wakan nan da mawaki bakari ya kawo bari mu rubuta wakan sannan ne sai mu fitar da hukuncin yake cewa ana bin tariki البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا ni ne wanda ake ce mishi ibnu tariki albakari bishir to kun ga nan badal da a tafi bayan tafiyansu ɗaya ne sai dai gurare biyu ne ko suke sabawa kun ga nan albikiri ko albakari ga bishirin wannan anan bishirin anan zai zama zai zama mubdal ne ataf bayan ne atfu bayan ne zai zama shi albikiri din nan sai zama ne ma'tuf alaihi to ba zai yi a ce nan wannan ya zama wannan ya zama badal wannan mubdal minhu ba ba zai ba zai zama ba saboda mene saboda in an ce bikiri zai zama mubdal bishirin zai zama badal to in kun lura da kyau albikiri ai akwai alif da nan ko bishirin kuma babu alif da nan ko to zai zama to kenan an adabta sifa kenan a jikin lafazin da ke da ya ju zalika domin ai siffa idan siffa ce ai dole a zanto an samu mutaba'a ko fi ta'rifat takin da makamancin wannan to sai dai kawai ya zama a tafi bayan anan gurin kawai to da badal a atafu bayan da madub alai dukan sun ittifaki a wurare guda goma kamar yadda ya kama mana sai dai banda gurare guda biyu kawai na farko an yakuna al-ma'tuf ariyan min al-alif wal lam wal ma'tuf alayhi maqrunan bihima bishrun bashi da alif da lam shine ataf bayan amma bakrun bakri bakriyun shi yana da mene alif da lam to anan ba zai zama badal ba da mubdal ba sai dai kawai ataf bayan sai zama ataf bayan kawai wannan sannan kuma akwai atafin nasak a afwan wa ya akhi aliyan na'am eh atafu bayan atafu bayan da badal zai iya zama atafu bayan ya zama badal ba sun yi ittifaki amma sun saba waje wurare guda biyu inda ma'tuf alaihi ya zama ma'arifa ne atabu bayan din kuma na kira ne to nan dole atabu bayan zaka bar shi ba za ka ce badal da mubdal ba wannan gurin da suka saba kenan sannan kuma idan ku duba da kyau albakari ba yana da ma'arifa ba bishirun yana da ma'arifa to kaga bishirun sai dai ya zama atafu bayan albakari sai ya zama ma'atuf alaihi Mm. Eh. Alami ne. Alami ne. Abin da ake so a nuna maka, ai kaga sukan zo mudaf ne da mudafu ilaihi. To ba zai zama a haka ba. Ba zai zama a haka ba. Domin an ce albakari bishirin kaga kamar matsayin sifa ne da musu bayanan a matsayin sifa ce da musu mun banci wannan ko gashi nan fa inna bishir atafu bayan alal bikri wala yasihu irabuhu badalan minhu li anna al badal ala niyyati ihlalihi mahall mubdal minhu domin idan ka ce anabnu tarikil bikri daidai yake da ka ce anabnu tariki bishirin inda za ka iya cire albakari sai kawo bishirin a gurin ai ya zauna maka bisa kamar yadda aka ce kala abdullahi bin umar kala bin umar bai daidai ba yawwa to shine nan ba za ka iya tafiya da shi a matsayin atafa bayan ba domin idan ka ce a ka zama ka tafi da shi badal a nan zai zama albikiriyu siffa ce bishirin ba siffa ba ne shi alami ne to in ka lura da kyau shi bakari yana da ma'arifa to shi ko bishirin fa bai da ma'arifa ana son ya zanto manzilinsu da ne a yi tarkubuhu at-tairu wanda tsuntsaye ke kula da shi wuqufan wajen tsayuwa wuquan wajen abkuwa wan nasak akwai kuma nau'i na atafi na biyu shine atafin nasak atafin nasak yakan zanto bilwawi ne ja'a umar wa garba ɗaya ya riga ɗaya ne umar ne ya riga garba ko ko garba ne ya riga umar ja'a umar wa garba ja'a garba wa umar ko kuma sun zo tare ne ja'a umar wa garba duk yayi wal fa da harfin fa'un kun gane ko thumma sannan kuma akwai au atafu bayan daga cikin harfin da ake yin atafu bayan da su akwai thumma ja'a umar ثم غربا جاء إبراهيم فأبيه فأبوه أو أنا ين أتبي أتبو بيان دعو واتن أتبو بيان ذاك غاني شيني إذن كسامو أنن حروف أتبي دن شيني أتبو بيان عفوا أتبو النسك أتبو النسك أنا ين شيني دو أنن حروفا زامو دو تشكين تشكين ألفيا إن شاء الله إما سبق عليه كودا أتي ɗaya rigan yi ɗaya ne imma watan afwan ko da a ce an riganye shi da imma wabi lakin ana yi da lakin wabi am ana yi da am da la ana yi da lama da atafin nasak ne da hatta wani take fa'idantar da gaya da bal da kuma bal wa summa wa sum mun bance wannan ko waɗannan haruffa ne waɗanda ake amfani da su wajen atafin nasak wajen a tafin nasar akwai misalai da dama sai dai idan mun kuma cikin nahul wadi wani insha Allah sun ta'ala za mu kara a ganin waɗannan misalai da sauransu wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli kaga faqala ko yawwa Allah ya sa mu dace abinda Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk